بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمهونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والhamdu lillahi rabbil alamin mun gode Allah da ya sake gwada mana wannan karatun mu ne yau wannan rana yau da muke cikin ranar Laraba 20 ga watan Ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1441 wanda ya daidai da 13 ga watan biyar 2020 miladiyan annabi Isa alaihi salam muna cikin suratul nahli a sura afwan suratul isra'i aya na aya na 11 Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa waj'alna aya na 12 waj'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayatal layl waj'alna ayatan nahar mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum ولتعلموا عدد السنين والحساب kulla shay'in fassannahu tafsila Allah subhanahu wata'ala yana giya mana yana giya mana irin wato kudura tasa wannan aya ataki ne akan ayan jiya da Allah yake ce wa yad'u lisanu bi sharri du'a'u bil khair wa kana lisan ajula mutum yana addu'a Allah ya ce da alkhairi da kuma sharri cikin addu'an sannan wa kana al-insana adula mutum kuma ya zama mai gaggawa ne shi dan adam dama Allah ya ce kulikal insani mai haji mun halicci mutum daga mene da gaggawa shi dan adam mutum ne mai gaggawa kuma addu'a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa da an amsa wa mutane abinda suke roƙo na addu'a to da mutum kawai sai ya kalli wasu mutane ya ce wa'innan mutanen da rayukansu da jininsu da abin da suka mallaka da ya ce din nasa dan tsaban ganin kawai in ya ce a masa kaza Allah bi in ya ce a masa kaza Allah bi to Allah yana amsa wa bawa abin da zai zo masa alkhairi ba abin da zai zo masa shari yasa ko shi ake so mutum ya roƙi Allah zaɓi shine abin da ake kira istikhara al istikharatu ma'anansa ba wa Allah zaɓi al istikharatu shine neman zaɓin Allah al-istikharatu min Allah neman zaɓi daga Allah ba wai sai mutum ko zai aure ko zai wani kasuwanci ko mai ce yana istihara ba a duk abin da zaka yi ka cikin roƙi Allah zaɓi Allah ka bani abin da zai zo min alkhairi kar ka bani abin da zai zo min damuwa kuma shi Allah yakan iya amsa addu'anka wato baka san ma an amsa ko ka bayan ka manta shi Allah ya zo ya biya bukata inda misali ya yi shi ishara annabi Musa ya yi addu'a Allah ya ce masa ka jibar da autu kuma fattaki ma wala tattabi'ani sajal ladina la ya'lam Allah ya ce an amsa addu'an ku amma ku tsaya lokacin da ya ce rabbana dimis ala an rabbana innaka atita فرعون وملأهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا إنس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يا الله تجيب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون يا أدعاء يا الله يتننتا فرعون يشاف دوكيانسو rabbana iblis ala amwali wajid ala qulubi ka takura zuciyar su ji su cikin bakin kuncin rayuwa fala yunna ta yarau azaba lalu kuma Allah kar ka bari su imani har sai sun ga azaba ne tsananin radadi shine san da firawun ya ga mutuwa yana neman imani Allah kuma yake karba su biya su a shara'an su ba in har sai ka zo mutuwa ka ce da ka tuba ba a karba eh amma mu a shara'an mu in ba rai ya zo gargara ba to Allah yana karban karban tuba a lokacin sai dai ya zo gargara ya zo har wuya to lokacin mutum ma maganan ma baya iya yi to nan ne mutum ya ce je tuba Allah baya karba shi yasa shi Firauna Allah ya ce masa alana wa qad ataita qablu wa kunta minal mufsidin yanzu ne yanzu ka riga ka gama saban ka tuntuni ka zama a cikin masu barna وقد أتيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم نجيك بدينك لتكون لمن خلفك آية Allah ya ce yau da mu tsere da jikinka domin mutanen lokacin da aka halaka ɗabin tsoron fir'auna da yayin isra'ila suke cewa suke yi da aka ce musa an halaka fir'auna banda wanda suka wanda ma suka tafi tare da annabi musa cewa suke anya Allah ne fa a kashe Allah na ganin wai a fir'auna ya wuce nan musa ya ce ku wasu irin mutane ne kan yi tsawon ayata ce inna haula mutafarrun ma fi wa fadilin ma kanu yamalu ya ce wannan mutane har yanzu suna kan abin da suke kai tintin fir'aunan ne kuma kuna cewa ana gaya muku an tseratar da ku ku da kuka ce kun yi min imani bi rabbi musa wa haruna kuma kun zo kuna ce ka tsabon tsoron ka da ke ji gani suke bai mutu ba shine Allah ya cire jikin koi aka fito da ita waje sanda nan musa bayan ya wuce da tukogin sanda ya dawo da mafi yawanci suka zo suka ga fir'aunan suka gani ra'ayin ainihin shi ne suka gani to dan adam yana da gaggawa a lokacin da aka ce annabi Musa da Allah ya ce ka jibar da wasu kuma ba su kima an karba addu'an ku kai da dan uwanka Harunu ku zai ku saurara an ce sun da kai shekara 40 tukun Allah ya biya bukaci to mu yau mutum yayi addu'a ya ta ganin musamman ma mu almajirai mutum ya zo ka ji mutum ya ce maka wai kamun zazzafan addu'a a a maka zazzafan addu'a to addu'a akwai wata mai sanyi kenan a cikin addu'a ai shi almajiri bukata shi na su roƙi Allah ne amma biyan bukata na Allah ne to har wasu ma kaga suna ganin mutum bai musu addu'an bane yayi ne yayi ne ko ga jona ce dan baka bashi kuɗi da yawa bane kaza kaza kaza kaza kuma mutane su suka sa almajirai suka ɓaci mutum da ya zo ya kwana na ɗaga hannu ya na idan ka bacci na Allah ka buɗe kasuwanci muwani ka tsare shi tsautsayi da asara kamar ka bashi riba mai albarka ne kaza ne kaza ne kaza ya ga canji amma ɗan isa ne zai zo baka abin sadaka ya gagara wannan shi ta ga almajirai da yawa yan uwa suka zamo sun kakkauce daga hanya duk da dai ainihin addu'a ma an hana ka yi addu'a don da baka kuɗi shi yasa maulan bishiyu tijara dilananci in ka je wajensa ka ce kana da bukata aka ma addu'a yamin yi ka ce ma addu'a kana da bukata to in ka kawo hadiya ka bayar to sho bare addu'a ba in kuma zai to bare karba ba sai ce mu ba mu addu'a dan a biya mu muna addu'a ne dan Allah sai da ta sirrin addu'a an kai kai ma in ka ce Allah ya masa kaza na alkhairi kai ma akwai mala'ika da annabi yace zai zo ya tsaya na cewa laka mishlu zalika kai ma Allah ya ma irin abin da kake faɗa mu yasa ya tasirin addu'a shaunan mu da ga ce mutum ya zo ka masa addu'a ka masa dan Allah kar ma ka kallo ne dai ba to Allah ya sa mu cika limani to yan adam mu muna da gaggawa da kai addu'a ka manta kai Allah ya zo ya kama bukatan cikin wani lokaci kuma addu'a tana da wasu sirri guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ɗaya uku ne in ma Allah ya biya ma bukatanka in ma Allah ya ture maka wani masifa da bai same ka in ma kuma a bar maka sai a lahira wanda har wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa idan mumini ya je kabari aka zo aka gwada masa wato irin ayyukansa na alkhairi aka zo ana gwada masa cewa ga addu'an ka nan da a dinga gwada masa kyawawa ka san annabi ya ce kyawawan aikan mutum da su dinga zuwa masa kabari ko a barzai suna tara shi hira har zuwa tashin kiyama kyakkyawan aiki zai zo a surar mutumin kirki su ta hira da shi su ta yi yayi kwanaki wani na ɗauke ma kamar yadda dai bako zai zo yayi kwanaki har ba ku zo ku rabu na san bakon daɗi ne zo har ba so ya tafi to haka dai zo dinga ɗebe ma kewa har wataran ya ce zai tafi ka ce a ka ƙara mun dai wataran dai ma sallama ya tafi ba an kwana biyu wani ma ya to an ce idan mutum ya tafi bawa zai tambayi Allah wannan wa ne kan ne Allah ce wannan aikin ka sadakan ka da kai kenan wannan sada zumuntan ka da kai wannan to har akwai lokacin da Allah an ya ce masa wannan addu'an ka kenan da kai lokacin da ka ta roƙon Allah a bani kaza a bani kaza Allah Allah ka bani kuɗi ka bani gida ka bani mota ko mai san aure Allah ka bani wance ka bani wance ko ita ma ta roƙo a fata wani Allah tana ganin kamar Allah bai karba ba ta tsaya ta addu'a ce wannan addu'an ki kenan ko addu'an ka kenan da ka tai a duniya shine Allah tsaban addu'an ta karba Allah ya ga ta wuce a baka a duniya ta da shi Allah tunda mun karanta wa Muhammad sa'ati Allah kalamil basira wa akrab duka duka daga farkon kiyama farkon duniya zuwa tashin kiyama a gurin Allah bai wuce kiftan ido ba kowa ya faka ma sauri a gurin Allah to shi Allah ya bawa ya ga mumini kai addu'a an ce da biya da addu'an ana ganin ta karbu to Allah duka duka shi Allah rayuwanka kai ne kake ganin ta mai tsayi ta aiwa a hakan ma da kake ganin ta mai tsayi bai wuce kai Allah shekara uku ko biyu ka mutu ba shi kuma Allah yana so ajiye maka a gidan har abada wajen da za ka ga tasirin ta kai ko ka damu a baka an ba kuma duka moran da za ka yi kwana kaɗan sai Allah ya ajiye ma a can har ka manta ma kai kana ganin kayi addu'ar nema ba a karɓa ba to bawa annabi ya ce na aka gwada masa addu'ansa a kabari ta zo ta yi ce ai ubangiji da na san ma haka ne to ni da baka biya mun bukata ko ɗaya ma a duniya ba da duka ka ajiye mun ko yayi da na zonan ma duk da ma baka biya mun wani bukata ba to Allah ya sa mu cika limani addu'an da yana so mu dinga yin alkhairi addu'an kuma da ka yi amma ta Allah ya baka abu tayi an baka halaka zai zama maka baka sani bai zo zo maka damuwa ya ga Allah bai ba yanzu misali kamar neman aure daga wannan ce shi ko na shekara daya ya auri wanci ko Allah ya sauke tayewa tana da ciwo ko tana da wani bakin aljani ya zo ya shafe ka zo ka mutum ya waye gari ya zama gaude Allah ya kiyaye shi kuma Allah na nufin kare kare ida da lafiyanka to ya za dan adam bai san me Allah ya koyi ba shine Allah yake ce a wa sai an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wa sai an tibu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yake ya kuta ta ku kyawu abun kuma alkhairi ne gare ku kana taki ba ka san a baka kaza ba ka san ka auruwanci ba ka san kasuwanci a kaza ba ka san aiki a wuri kaza ba ka san iri kaza kana Allah yana cewa ta ta karausha ya ku za ta kunki abu kunki abu wa wa khairul lakum alayhi abu ashi alkhairi ne gare ku kai baka sani ba wa ta yanti bushe ko sharri lakum ya ku za ta kusa ba kuma sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah ya san abinda ku ba ku sani ba tabiya ya ta wa yadul insani bi sharri du'a ku bi khair na'am dan adam yana addu'a cikin addu'an sannan akwai shari akwai kuma alkhairi wa kana linsana ajula mutum kuma ya zamo wato mai gaggawa ne malaman tafsiri sun ta bayani akan wannan suka ce hadisi ya zo Abdullahi bin Abbas ya ce lokacin da Allah ya halicci dan adam baban mu kenan na badun abin da ya fara hura rai a jikinsa aka ce kayi ne to dan adam tafiya da gaggawansa an ce da aka hura rai kansa sai ya ga shauran jikinsa lokacin da rai aka ce ya zo zuwa cibinsa sai kawai yi ƙoƙarin tashi wani da ya tafiya rai ba zai ce ka kafansa ba sai ya gagar kashi to wa kana lisani a jula dan adam ne gaggawa ne wasu malaman tafi suka ce a lokacin da Allah ya halicci dan adam ya hura rai a jikinsa sai an ce abin da aka fara hura ran a jikinsa ƙwayan idansa da ya kallo cikin aljanna ya ga abubuwa ababen marmari tun kafin ran ya fito cikinsa ko yake ƙoƙarin wai zai miƙa hannu ya tsinko na abun marmari ya kai baki to ina za ta zauna a cikin a cikin bare aka ce to kici ne wannan Allah yake cewa kana al-insan atula dan adam mai gaggawa suka duba mutum ne ya ya dan samu wani abu na duniya shikenan kawai sai kaga ya fara rigiman cewa to daga ya dan fara samun wani abu to ni dan sai motar miliyan uku alali duka duka jarinsa ba ta wuce miliyan hudu ba ya zara ga ainihin gogaggun yan kasuwa suna daga suna bin abu gradually kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da shauransu in sun ga mutum ya yi ko gida ne abu ne ce wannan ya yi rigima su da yake sun san hanya su da sun irin wanne suka fahimci sun yi gaggawa eh to ce dan adam mutum ne mai gaggawa wa kana insana ajula na waje annal laila wan nahara yake Allah ya ce mun sanya dare da rana ayoyi ne guda biyu waje annal laila wan nahara ayati fa mahauna ayatul layl sai muka shafe ayan dare waje anna ayatan ne nusratan sai muka sanya ayan wuni ya zamo a fili ne ake gani وجعلنا الليل والنهار آيتين فمعونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية ال... فمعونا آية الليل وجعلنا آية الليل نسرة لتبتغوا فضلا من ربكم domin ku nemi falala ga Ubangijinku, da Allah ya yi dare sai Allah ya nemi mu je mu huta, wajen nan laila libasa, wajen nan nahara ma'asha. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na sanya muku dare don ta zama muku tufafi, kowa ya je huta da daddare. nahara kuma wuni kuma Allah ce mun sanya ta zama ma'ashin wajen rayuwa kowa ya fice je nemo abin da zai ci sha sai Allah ya ce mun sanya ayan wuni ta zama a fili ne ki tattabu falan da rabbikum domin ku je ku nemi arziki shine falala daga ubangijinku kowa ya fita gari na wayewa kowa zai fita to wal ta'lamu adada sinina Allah ya ce na muku haka kuma dan kusan adadin shekaru da ba wuni da rana ya da a kirga kwana ɗaya da ba dare ba wuni ya da a kirga kwana da ba dare ba wuni ya da a kirga sati da ba sati kuma ya da a kirga wata da ba wata ya da a kirga shekara to da ba zamani ce to Allah ya ce ta'alamu adadin sinina don kusan adadin shekaru wal hisaba kuma don kusan lissafi wa kullu shay'in Allah ya ce komai da ka gani fasannahu mun yi bayanin sa tafsilan ararrabe ko me mun yi bayanin ta a cikin wannan alkur'ani namu malamai suka ce kamar yadda ruwayoyi kaya ya zo wani hadisi kamar yadda imam suyu'i ya kawo shi a cikin durrul mansur sannan ibn murdawaihi ya cire shi kan abul hatim ta kan abdullahi bin abbas marfu'i ne amma hadisin yana da rauni aini wasu ma sun ce a eh da ifi din ne dai mai rauni ne dai sosai cewa yayin da Allah subhanahu wataala ya ya halitta babu abun da ya saura yayin da Allah ya gama halitta babu abun da ya saura sai kurare ma dan adam sai Allah ya halicci rana daga hasken al'arshinsa ya halicci wata da rana da wata duka daga hasken al'arshinsa ya yi shi a wannan ruwaya sai dukansu rana da wata duka suka zama rana ne da biya da komai ya cikin sa ɗaya ne duk ƙarfin su ɗaya ne amma abin da Allah ya riga ya ƙaddara a cikin sabiki ilimi iliminsa da ya rigaya cewa ya ƙaddara wannan abun zai zamo rana ne sai Allah yi ta misalin duniya ne gabarcinta da yammacinta amma abinda Allah subhanahu wataala ya sanya abin da ya wuce ni iliminsa cewa wannan abin da ya zamo aya ne na dare ma'ana da ya zamo wata ne sai yi ta bata kai rana wato haske ba bata kai rana girma ba kuma sai dai ɗan adam yana ganin rana ‘yar ƙarama ne su biya da nisan da ke tsakaninsa da rana yana ganin kamar idansa na iya gewaye ta ne alhali ranar kuma malaman hisabi sun ce ta fi duniya girma ya fi a wani ruwa an ce ya fi sau dubu ɗari uku girman rana a wani ruwa ma malamai suka ce ai abin ya faka ya fi sau dubu ma don akwai taurari ma da sun fi rana sun fi duniya da girman ya fi sau ɗari so dubu ɗari bakwai jikan abin nan kawai a sama wasu taurari to kuma duk wannan taurarin da rana da wata ai da wata eh ba su kai rana girma ba to dan adam da da ganin nisan ta yana ganin ta yar karma ne watan ma yana ganin ta yar karma ne da Allah subhanahu wataala ya bar rana da wata kamar yadda ya halice su to da bara a iya sanin dare a cikin wuni ba da bara iya sanin kuma wuri a cikin dare ba ma'ana bara san dare yayi ba bara san gari ya waye da Allah da inda ya halicci wata da tauraro haka ya basu kamar yadda wani wata da rana dukan su hasken su dai to da ba wuri ba da kamar yadda wannan hadisi ya fara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ne odugo bai san yaushe ya fara aiki wanda yake masa kodugo ba da mai azumi bai san yaushe ya fara azumin yaushe kuma zai kammala azumin ba to ba ba guri ba kwana yanzu ba gashi na ce ashirin ga wata ba to da duk ba wannan da mata ba ta san yaushe za ta yi al'ada ba da ba a san yaushe ake lokacin yaushe ne lokacin yan sallah ba da ba a san yaushe ne lokacin aikin hajji ba to ba san shekara yayi ba da ba a warware bashi akan mai bashi ba mai bashi ya baka bashi kun yi da shi zuwa ajali to wani alama da ka ajalin yayi ba dare ba ba wuni ba dare zallan wuni yaushe za kan an yi kwana daya yaushe za kan kwana biyu da manoma ba san yaushe da su shuka ba yaushe kuma da su girbi da ba san yaushe da su zauna su hutu ba ga jikinsu da dan adam bai san hutu ba kaman Allah ya kalli bayinsa ne sai ya ji tausayinsu da kansu shine ya turo jibrilu sai jibrilu ya zo ya kalli wa'innan ranaku guda biyu wanda ɗaya wata ne ɗaya rana to sai Allah ya jibrilu ya kalli wanda Allah ya kaddara ita za ta zamo rana a ita za ta zamo wata sai jibrilu Allah ya umarce shi ya ɗora fuka jikinsa a kanka sai ya rage mata haskenta a cikin haske da take da shi sai a cikin ɗari sai ya kwashe guda casa'in ya rage ƙarfin hasken casa'in da tara ya bar mata ɗaya shi sanya wannan fukafukinsa a kan rakan ita ɗayan an ce ko uku ya maimaita da ya sa ya sake sawa ya sake sawa kamar yanzu misali kai ne abu mai haske sai ka sa wani yadi kaga da dinga alamun hasken sun ka dauko wani ka saka hasken da ya rada baya in ka dauko wani ma da ya rada duhu ya zama ya ki allura ma ga hasken to haka malaika jibril ya maimaita fuka cikin sa su uku akai kamar yadda wannan hadisi ya zo wanda da ya kai malaman maganganun malamai akai to sai wancan mai hasken sai ta zamo wanda ba ɗora ba ita zama ita ne rana wannan kuma ita zama ita ne wata sai aka rage haskenta to shine sai ya zamo wannan duhu da yayi shine dare to malamai sun ta maganganu da yawa kamar yadda wannan ruwayoyi ya zo daban-daban ya zo daban-daban cewa lalle a hasken rana jibrilu da ya zo kamar yadda wani ruwayin daga abdullahi bin abbas ya ce da ya sanya fukafukinsa sai da rana da wata ɗin dukansu haskensu guda duka iri ɗaya ne sai Allah ya turo Jibrilu ya zo ya sanya sai ya zamo an cinye an cire kashi casa'in daga cikin haskensu nan an cire kashi ɗaya a an cire kashi casa'in da tara an bar mata kashi ɗaya a wani ruwan kuma ka ce hasken kashi-kashi daban guda saba'in ne rana take da shi ita ma wata take da shi to da ya zo sai ya sanya ya ɗoro wannan fuka san sai ya zama an cire kashi wato sittin da tara sai aka bar saura kashi daya kuma aka ce sauran kashi sittin da tara na aka ɗauka aka ƙara ma rana sai ta zamo haskenta ya ɗauka da haka Allah ya ce aya wa aya wa ja'alna al-layla wan nahara ayatin kuma wani aya yana cewa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara tabiya da wannan nahara mun suran ko yawa min rahmatihi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yana daga cikin ramin Allah ya sanya mana wato dare da wuni domin mu nutsu don kuma mu nema ga fallan Allah don mu zo mun gode da Allah ya ga dama haifar ma yanzu ka duba wani ya fara aiki ba din dare ba wallahi bare tashi to da dai kwanakin ya irin wannan aikin faduwa dai wannan lafiyan da yake gadara da ita sai kuma rashin lafiya ya bige ta to aikin da ya na kwanaki kuma sai kaga bare biya kuɗin wannan lafiyan bai ga a jinya ya cinye wannan a haka ma kana ganin dan adam in ya zo fara aiki a ta ce wani ka huta wani a'a sai na kai to haka rashin lafiya ya zo bige shi ga ya cinye abin da ya ta nema to yasa komai ake so a yi sannu sannu kamar yadda annabi yake ce at-ta'anni min Allah wal jalati min ash-shaytan aiki sannu sannu daga Allah ne amma aiki da gaggawa daga shaytan ita kanta dare da ranan wato rahama ne Allah ya mana tabiya da haka kuma wani hadisi annabi na cewa dare da wuni ayoyi ne na Allah ai rana da wata ayoyi ne na Allah ba sa yin rashin lafiya don mutuwan wani kuma ba sa yin rashin lafiya dan an haifi wani an ce lokacin da aka haifi ibrahim mu'azzam dan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu sai aka ga an yi kiskewan rana wato a madina to shine aka yi kiskewan wata kai wani annabi ya ce "Ah, wata da rana ayoyi ne na Allah ba sa yin rashin lafiya dan aiwuwan wani ko dan mutuwan wani annabi ya wato ya kore kar a danganta hakan sai da rasuwan ɗansa ne da da sai mutane su dora kan haka wani wani babba ya mutu aka yi kisu ya rana ya ce ai rana ma san da ke zazzabi da wani ya mutu to Allah ya sa mu cika imani duk da dai an san idan bawan Allah ya mutu to sama da ƙasa sukan yi kuka kamar yadda Qur'ani yake cewa sama da ƙasa ba ta yi kuka ma yayin Isra'ila ba fama ba ma baka ta sama wal ardi menene ba ma kanu munzari fama bakat alaihim sama'u wal ard wama kanu munzir sama da kasa bata musu kuka ba wama kanu munzirina kuma ba zamo abun wa wato saurarawa ba sabiya da haka sama da kasa amma hadisi ya zo in mutumin kirki ya mutu suka yi kuka da mala'iku duka har kifi a cikin kogi na'am
وكل إنسان ألزمناه دائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
نعم وكل إنسان نلزمناه دائره في أنكه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا وكل إنسان يكون متن ألزمناه من دورا مسا دائره أيكنسا دائره شنو jirgi eh mai tashi duk abin da yake tashi to amma Allah ya san ya kira aikin mutum da da'iruhu suka ce amalu aikinsa ne sabiya da dan adam bai tashi ranar kiyama da takaddan aikinsa a wuyansa malamai sun yi fassara da yawa a wannan aya suka ce mutum in ya mutu mala'iku da zo su masa tambayin kabari kayi kaza kayi kaza kayi kaza a wani ruwaya za su ce ka riga rubuta abin da kai da kanka zai ce babu takarda ce ga likafaninka babu tawada ce ga yawunka babu alƙalami ce ga yatsanka duk da ruwayoyin akwai maganganu a kansu amma ana kawo irin wannan dan adam da ji tsoron Allah ne ko da ba hakan sigan da bare amma dai akwai ruwayoyi ingantacce sun tabbatar da cewa da yi tambayan kabai kuma da a rubuta maka duk abin da kai ko mun kashin na alkhairi ko mun kuma wato kashin sa na shari duk da ka gani wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala sharran yara yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min hayrin min khairin mutara وما من منصور تود لو ان بينه وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد الله يسامح shi karimani mutum da yake abin da aikata na alkhairi gashi na gabansa yasa ake so kowa ya ji tsoron Allah duk abin da kake ciki in kana gadarin mulki kana gadarin sarauta ne kana gadarin dukiya ne kana gadarin karfi ne kana ilimi ne ko me ne ka ji tsoron Allah sani akwai ranar da za a saka a kabari kai ɗayanka daga kai sai a yi cinka ba kowa a gudu Allah ya samu cika da imani kawai kayan ranar annabi haya da makawo akwai wani hadisi da wasu malamai suke cewa abinda akan wannan hikaya na kashe annabi Yahaya din suke ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam wuri uku shi di ya fi tashin hankali a rayuwarsa wuri uku lokacin da aka haife shi lokacin da ya shigo duniya zai ga wata abu wanda bai taba gani ba sai dai shi ya shigo wata irin duniya shi yasa da ne girman bala'i ya yi kuka suka ce na biyu ran da aka tashi a kabari zai ga abin da bai taba gani a rayuwarsa zai kuma yi makotaka da wanda bai taba zaton su ne makotansa yanzu kai ka fi ka ce ga makocinka a kabari akan an sa wani ne da sa ka san waye baka sani ba kaiwa a kabarin ka wani bawan Allah ne mutumin kirki domin an tabbatar da cewa mutumin kirki a kabari akan sauwaka azaba wa makotansa waɗanda suke na banza idan kuma kai makotaka da mutumin banza to yawan abin da ake masa na tashin hankali zai iya daga ma hankali ko da kai ba maka kuma ka lura yanzu misali ko a gida ne aka ce kayi makota da makoci wanda yake mara kirki kawai kana zaune da rana kana kunna kana hutawa kawai ya tada wani inji ne tsara a gida kaga jitta ka ji gaba ɗaya ta kura maka ko ya buɗe wani watsan goge ko wani abu kai ko abu na alkhairi ya buɗe yasa ko karatun kurani ne yake ce ka dudar hakkin makoci in dai da ka yi da ƙarfi ka cutar da shi to kai a hankali to ina kuma a kabari ana masa azaba na in ina da ke mutuwa Allah ya samu cika da imani to don makwataka na uku kuma aka ce shine wato in aka zo hisabi kuna adam ya kowane tashin hankali a wani mafatai ya guda uku yasa ake son mutum ya dinga jin tsoron Allah to kulla insanin azzamnahu kowane mutum da mulkin ta masa da'irau aikin sa fi uniki a wuyansa to wannan ruwaya da aka ce in yace ka wada a ce masa ya wusa to dai dinga faɗa kayi kaza kayi kaza an ce har in yazo wajen aikin da na saban Allah malaiku da ce rubuta ba kai ne ranar kaza kai kaza ba ka cucuwa ne ko kaje ka sha giya ko kai zina ko ka dai dinga jin kunya ce rubuta haka dai rubuta da kansa to an gama an ce da su nade israta ya masa wuyansa to dai tashi da shi ranar kiyama nan je ranar kiyama ko an je hisabi takan da warware ta idan ruwayoyi sun zo kewa akan shanin kiyama shanin ko yin imani inda ka kamar ruwayan da ake magana fa ma manu ce kitabo bi mini fa zo bai hasabu hisaban yasira wa yan kalbi lali masrura da can kuma suratul hakati da yake cewa wa ma manu fa ma manu ce kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitali in ina bi mini fa yaqulu ha uqru kitabiya inni zanantu anni mulaqi hisabiya ko fi shikra da wa ma manu ce kitabahu bi shimali فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولم أدر ما يسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني مالي هلك عني سلاني don an bashi bishimali ya ce ya laitani da muta kitabiya ina ma da ba a bani littafi na ba walan adir ma hisabiya ina ma da ban san me hisabi na ba ma Allah ya sa mu cika da imani to mutum da daura masa auyan kullu insan da zala da rasuli wani khuruj yau yawmal qiyamati ya mu fitar da shi ranar kiyama wani kurji yawmal kiyamati kitaban da mu fitar da shi ko da mu fitar wani kuruju lahu ko wani kuruji kitaban lahu yawmal kiyamati da mu fitar da littafin saranin kiyama yalqawu dai game da littafin manshuran abun yadawa gashi nan kai dauka da kai in kuma ita din ne manshuran ga tanan a zare a makala a wuyansa budewa kai da ya karanta masa ka yi kaza ka cutuwa ne lada a yi zunubi ka je masallaci lada ka ja zumunta lada ka yi taziri kaza ka yi kaza lada ka yi kaza zunubi ka yi kaza lada haka ba da tsinewa da yi ba kamar yadda ake tsintan wake tsaba masu kyau a yi girki da tushauran a zubar ko a watsa makaji to shi mummunan aiki in shi ya rinjaye to gidan wuta ne Allah ya kiyaye kowa aikin da Allah ya ce damu rubuta masa kullu insan nan da lawa dai rubutu ulke wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqihu manshura ikra kitabaka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba
na'am ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba da a ce karanta littafin ka karanta da kanka ka fadi nafsikal yawma ka isu a yau makanta hasiban ka isu ne hisabi makanta kai kanka kai hisabi makanta hijira ka dafa ka ka fadi nafsikal yawma alaika hasiban ka isu mai kanka yau mai hisabi gashi nan abinda kai mai kyau ka gani abinda kai mummuna duka ka gani wanda imamu dabari ma ya kawo wannan maganan amma shi ya kashi da kigan cewa ba shashin mutanen kirki sun ce da a ce alƙalaminka shine mene haccanka ai a wani ruwan da ce haccansa shine alƙalaminsa yawunsa shine todansa gabbinansa kuma an ce su ne takardunsa da a ce ka rubuta ayyukanka a jikin gabbinanka za ka dinga rubuta na yi kaza na yi kaza an ce mala'iku da su tsaya a kanka da ce kai ka kanka da ka dinga rubuta bara mu kara ma ba bara mu yabo yayin da ya musu wani abu guda sai ce a muna nan fa in ji raki guda ce muna nan fa ka aikata kaza kaga wannan ya ishi wato tsoron Allah sai dai mu ci Allah ya sa mu cika da imani yasa koyaushe mutum ake so ina zaune to ya zamo mai yawan tasbihi mai yawan roƙon Allah mai yawan istighfari da salatin annabi mai yadda shehunan mu suka ɗora mu yawan istighfari yawan salatin annabi yawan la ilaha illallah na
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تدر وعبرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
من يتدي فإنما يعتدي لنفسه وما دل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله سبحانه وتعالى يتدي manita dai duk wanda ya shirya fa inna ma ya tadi li nafsihi ya shirya ne makansa yasa Allah yake ce man amila salihan fa li nafsi wa man asafa alaiha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid duk wanda ya aiki ne kyau makansa ne wanda ya munanta ma makansa ubangiji dai bai zama mai zaluntan kowa ba yasa da muna aiki da qur'ani da mun shirya da mun huta wallahi da mun huta duk abin da ko mutum yayi makansa duk abin da kai wallahi makanka ne kuma haka take tun a duniya ba tun a duniya yanzu ka duba ko dama ne Allah ya baka ka yi taimako kaki Allah ya baka dai ma ka yi taimako kaki to wallahi tun a duniya ya ranar ta fito ba na mantawa wani mutum ya samu dama ya ibi yan uwansa aiki yaki ya zama babban ma'aikaci ya ibi yan uwansa yaki ana nan ana nan wata rana ka san sha'anin rayuwa ya zo suka ci wani kuɗi mai yawa a ofis ɗinsu aka zo aka yi stopping din account ɗinsa bai sai cire ko naira ba kuma aka zo aka je aka tsare shi a gidan yaki ba masu taimaka masa an kalle tashi kuma kowa san ya samu dama a baya a cikin familin wani wanda bai yi rabin sa a matsayi a aiki ba ya zo dinga sama wa mutane sai kowa na cewa wallahi da wani ne sai mu taru iya mu da ya sama mana aikin nan mu dakatar ne suka ce je banki ko bashi ku ci ce in ya so kuɗin su na shiga a dinga cirewa su biya masa wannan amma shi haka ya wahala aini to kaga man amila salihan fali nafsi to wanda yayi ki ne kyau ma kansa in dama ta zo in kai taimako ka taimaki kanka ne tun a duniya da ganta kuma irin wannan ne koda ya faɗi ya rasu inda yayi taimako he ga an taimaki ƴaƴansa amma tun da bai ba shi ma ƴaƴan ne kaga an bar su a wani iri to tun da Allah ya ce duk wanda ya abu mai kyau ma kansa ne to haka duk wanda ya shirya ma ma kansa ya shirya yawa ma za mu min sai ya kimfa min nafsi ma za mu min hasa na kimfa min Allah abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne abin da ya same ka mummuna kuma daga kanka ne kaga min Allah Allah ya bashi dama ya ki wa min nafsika kuma mummuna ka gama kansa shi yake yi taimako kuma ga ranan ta tazo haka dai karshe wasu aka dinga wanda aka sama musu aikin ba shi din ba aka dinga dan sa suna kawo na kuma kuɗi ne mai yawa karshe da aka yi jima na tsare a gidan yari daga baya aka zo da kyarbe aka mai da shi aikin wanda kuma an yi a cikin abin da yake samu ɗan kaɗan za a dinga bashi to shi yasa da muke kiran duka wanda ya samu dama yanzu ka duba koyan siyasa ne an zo an zaɓe ka an saba ma qur'ani karan ka ce da ka yi adalci an ba ka kuɗi ka je ka ta cinyewa ka ƙi aiki mazaɓan kan ma fasu ganin ka wanda ya zo ganin ka ma zo a cika a gida ana ta kokowa yasa ake ganin laifin masu zuwa irin wannan ba dole ba in dai ba dole ya kama dole ba ka zauna ba babu wani uzurin da zaka je gidan dan siyasa rantsuwa yi shi yace dai maka abu ka bar shi kar yayi makansa kwana nawa ne za gano babu kuɗi ba mulki dama kuɗi ne na Allah isa karshe ka ga yana ganin mutane yana kuya duk wannan girman kai da kake ina take kuma mutanen da ka zo ka dinga ba lunguna ba ka ga dan siyasa na shiga lunguna duk wanda ya aiki ne kyau makansa wanda ya aiki mummuna kuma makansa kuma yan siyasan da duk wanda ya kamanta ko bayan bayan ne kaji ana fada wani ya yi kaza ya ɗibi ma'aikata ya ɗibi ma'aikata ya ɗibi ma'aikata ya ba da kaza ya ba da kaza ko mu a gwamnoninmu na baucin ba ko wanda har yanzu ake ambaton su da alkhairi ba Allah ubangiji ya ba su iko su sauke nauyin da yake kansu amma mulki akwai fitina a cikinta na ni da dai bayyana ma ta dini nafsi madalla fa inna ma yadillu alai wanda ya shirya ya shirya ne makansa wanda ya bata ma bata ne makansa madalla fa inna ma yadillu alai wala tazuru wazratu wuzra ukhra laifin wata rai ba ta shafin wata rai wala tazuru wazratu wuzra ukhra laifin wata rai daban ba ta shafin wata rai daban kowa abin da yayi ne da masa kiyama ko ma abin ne shi ne har malamai suke kawa cewa a kiyama wuri in yi wuri uwa za ta zo tana ce ma ɗanta a filin kiyama ka tuna mana wani ni ne fa na shayar da kai a duniya na yi cikinka na shawa na shayar da kai na yi kaza abinda uwa aka ce za ta dinga za ta dinga gaya ma ɗanta a filin kiyama tsabin wuri ya wuri za ta ce ya kai ɗana ta ce ta ce masa ashe ciki na zama shi ne ɗakinka ba kafin ka zo duniya ciki na ne fa ɗakinka nan kake takawa kai takamanka ta ce ashe nono na bai zamo gare ka wajen sha ba shi ne wajen shan ka in kana jin kishi ko kana jin yunwa bayan ta haife shi ta ce a wani ruwa kuma na ta ce ashe ɗaki na bai zamo shi ne wajen takunka ba nono na bai zama shine wajen shanka ba ciki na bai zama shine jakanka ba a ciki ba nake daukan ka dukkan wani sanyi ina kare ma da dai ce hakan tace to ya kai dana tace zunufi fa ya mun nauyi a yau din nan zunufi ya nauya ya ni kaya ya mun yawa tace da Allah ka dauke mun koda zunufi guda daya ka rage mu kana ganin yadda nake tafiya koda zunufi guda daya ko da zunufi guda ɗaya ta ɗauke mu sai ɗa ya ce mata haka ne mahaifiya na ya ce wallahi yawa halin da nake ciki duk abin da ka faɗa daidai ne amma wallahi tallahi halin da nake ciki ni ma zunufi na wallahi ya shagalantar da ni ba ni da lokacin da nake iya ɗauka miki ko zunufi guda ɗaya aje kawai kowa ya ta kansa to shine da kaji Qur'ani yana ce yau yafiru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imrin min yawma min shani yughni kowa sha'anin sa koyan shi da an ce na ganin mahaifiya in fita da yi zai juya da gudu ba ya so ma samu ita ma ta ɗayan uwan an ce ta juya ba ta so samu don kuma haɗin dole ne ita za ta fara karo uzuri din da ita ne ta faki a kansa wani kuma uban shi da faɗa sabi haka akwai wato babban tashin hankali a gare mu muna roƙon Allah ya ɗauke mana sabila da isan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabila da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kunna ma'azibina ba mu zamo wato muna azabta wasu daga cikin bayan mu ba hatta na fasa rasulan har sai mun aika musu manzo wanda kaga mun azabta su ne mun aika musu manzo wasu malamai suka ce wannan aya ma'ananta duniya da lahira ne wani suka ce ma'ananta duniya ne a duniya ba wata duk wata al'umma da kaji Allah ya halaka ta to ta saba wa Allah an tura musu annabi ne suka ki wani suka ce a har lahira ba wata al'umma da Allah zai mata azaba kamar yadda hadisi ya zuwa kaka sai an tura musu annabi wa ma kunna muhlikil qure illa wa alwa zalim Allah ya ce mun zama masu halaka alƙarya ba sai ma abuta alƙaryan sun zamo wato azzalimai kamar yadda Qur'ani ya ce kullama ulqiya fiya fawjun sa'alahum khazanatu alam yasqun nadhir qalu wa laqad ja'ana nadhir wa kunna fakazzabna wa kunna ma nazzalna min shay nan tu bila takzibu qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursal wa ma alaina illa al-balagul mubin to sai da haka a kiyama akwai abun tsoro sai dai mu ce Allah ya sa mu cika da imani sabiya da kana ganin anan da tsaya sabiya da karanta wannan tambayoyi a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya ce mu akwai wanda suka turo da tambaya mun karanta tambayoyin su tun kwana uku yau da ya wuce amma an samu akasi ranar ladi kasantuwan karatun mu duk ladi to na rabin awa suke sawa sabiya da suna da wani uzuri suna da wani program da suke yi na minti talatin shi yasa karatun bai je karshe ba kar wani ya ji ya turo tambaya ban amsa ba to ya nemi wannan karatun ta group din mu ta WhatsApp zai samu tambayar su insha Allah kuma akwai namba ma da aka sake bayarwa shi ma duk wannan kwanakin ba a samu an sa ba in ka ji karatun tambayan ka ya kwana biyu baka ji amsa ba ka turo mana to su bila da halamun karanta ne ko kuma ba mu zo kai ba Allah ya sa mu cika da imani amin
wannan mai tambaya na farko ne yake ce assalamu alaikum malam da fatan an wuni lafiya malam ne hukuncin mai sana'ar pos an ce wai ribon kudin ruwa ne haramun ne ina neman karin bayani na gode lallai pos zance mafi karfi akwai ruba a cikinsa kuma dai abin da akwai ruba haramun saboda da akwai ruba a ciki akwai haramun a ciki kuma ruba babban masifa ne يمحق الله الربا ويربي الصدقة هو والله لا يجزي كل كثير النسي وما يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين Allah ya ce ya kwanda ku imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya zama na dukiyar riba ne in je kun zama mu'minai riba yana da mummunan hatsari a cikinsa shi kansa aikin bankin akwai riba a cikinsa dan dai ya zama babi ne na laluri yasa ake ce amma akwai a malaman mu ma wanda ba su yarda da aikin bankin ba amma akwai wanda kuma suka yadda da biya da daluri bare yiwu a ce ba musulmai a cikin masu aikin ba yawa kuma yasa ake ta kokarin da su mutanen mu suna da kishin addini da an jima da yin bankuna na musulunci da wayanda ba musulmi ba ma wajen da zo su dinga ajiya saboda da tsarin bankin musulunci ya fi wannan bankin adalci inda wannan kaci bashin su kuɗi ya ruguje maka ba ruwansu da asaran ko kishi ba ruwansu asara na kanka ne ba tausayi a ciki alaluriya ke ma'amala da wa'innan saboda da haka akwai ruba a ciki mafi ala mutum gaskiya ya cinta sana'a na
wannan mai tambaya na biyu kuma take ce assalamu alaikum Allah ya ƙara fahimta malam ok afuwan namijin malam ina matsayin wanda yana kallo har mani ya zubo masa amma sai ya matse shi yana shi fita shin da wanka ko babu
to wannan dai mai kallon banza ke ya je na kallace kallacen banza har ya yi mani azuminsa ta kare kuma kafara yana kansa sai ya biya azumi sittin bayan sallah kuma zai biya wannan ɗaya azumi sittin da ɗaya ne biya yawa kuma ga laifi na kallon al'auranci al'aura su biya da annabi ya ce la'anar lahun nazira wa manzura Allah ya tsine wa mai kallon al'auran wani da shi wanda ake kallon al'auran duk tsinan nuni to da raka ne ne amfanin ko ba ma azumi ba ne amfanin irin wannan kallon haramun kuma Allah ya ce inna sama wal basar wal fuada kullun laika kana anu mas'ula duk da a tambaye mutum da kunnensa da idansa da zuciyarsa duk da a tambaye ka na'am
wannan mai tambaya na uku take cewa assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya Allah ya ƙara fahimta amin tambaya kamar haka ni ne na je na yi family planning amma jini yana zuba min ko da yaushe menene hukuncin azumi na sako daga maman Sadiq
to wanda ta je ta yi family planning ita ma laifi kan laifi yawa Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata khashyata nimlak ko khashyatan imlak eh kada ku kashe ƴaƴayenku don tsoron talauci wannan shan kwayoyi da ake duk wai kashe ƴaƴaye ne a ciki wai menene karka ƴaƴa zo baka da kazan da zaka musu baka da kazan da zaka musu baka da kaza Allah kuma Allah ya ce Allahu yarzuqukum wa iyyahu ko kuma nanu narzuqukum wa iyyahu mu ne muke azurta ku da ku har su mu muke azurta ku kaga ta je dan lafiyar da take gadara da shi ta rasa shi yawa in miji ya gagara kuri kuma kullun yana ɗawainiyan asibiti ga babu haƙƙinsa na aure ya zo ya sallame ta ta zo kuma ta gagara auruwa kowa ya zo ji batar lafiya ya ƙara ma rigansa gaba dama masu lafiyan ma gashi a zaune a jirgi biya da aka duk mutumin duk sa'in da muka bar karantarwarmu na musulunci to da mu tsoma kanmu cikin wahala ba ma za ba adal haƙƙi illa dalal Allah ya ce menene kan bayan gaskiya ne ai babu wani abu bayan gaskiya sai bata Allah ya kiyaye mu biya da aka wannan family planning din mu muna gaya mutane ko ƴaƴa ɗari Allah ya kaddara da ki haifa to roki Allah ya baki na gari ki kuma musu tarbiyya kurkudan halinki abin da ya fi karfin ki ki bari wa Allah dama shiriya na Allah tarbiyya kuma na iyaye da da ka mun ga mata da yawa suke irin wannan abu akwai wanda mata ne mun rasa ganin ta wallahi ta biya da allura ne na guba su ma likitocin su ji tsoron Allah ba su faɗan gaskiya ne a ce ayi kaza ayi kaza kaza kaza su kansu abun nan suna boyewa ne ta da suna da interest din a yaka amma wallahi tallahi abu ne illa yake sai ka tara mata ɗari wanda suke wannan abun wallahi sai ka samu a cikin ɗari ne ka samu casa'in wanda ya musu illa ko casa'in da tara wallahi sai ya musu illa dai ta koyi ba za ta faɗa ba sabiya da haka Allah ya sa mu cika da imani ubar Allah ya aikata abin da ya ga dama azumin ki haka da ki dinga yin azumi a cikin jini ya zama jinin ciwo kuma ciwon da ke kika ja ma kanki yawa sannan sai dai ki dinga ta dinga karga dan kwanakin da ya zamo na al'ada idan a wata kana al'ada tsakiyar wata ne to dama sai idan tsakiyar wata yayi sai ta kirdadu wannan jinin ta kaddara shi na al'adanta ne ba za ta yi azumi a wannan kwanakin ba ta kudu ta kidaya kwanakin da yake zuwa mata ya dauke shauran kuma in ya wuce ta ci gaba da azuminta a haka ita ta tsoma ma kanta dai damuwa da ka Allah ya sa mu cika da imani wannan mai tambaya da namu ansa na karshe saboda lokaci ya ce assalamu alaikum malam gaisuwa tare da fatan alheri tambaya a nan shine menene hukuncin mai azumi kuma yake jin waka daga ishaq to wani waka
bata bata idan wakan bata ne to ya rige ladan azuminsa in ta yi nisa kuma ma ya wuce misali ya zamo bayi da ma azumi ɗin saboda da haka mutane su kiyaye ji dai Allah ya ce da gani da abin da mutum ya kulle ya zuciya duk da a tambaye su gara ma na zuciyan hadisi ya zo ya ce in baka aikata ba mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya saka mu ɗan kwamitin mu da alkhairi a su nema addu'a mu a wurin mu na nesa da kusa duk Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Fatiha da salatu fati اللهم صل على سيدنا فاتنا هادي له سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على الحمد لله رب العالمين